ko kato barkanmu da saduwa a yammacin ranar 27 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wadda ta yi daidai da ranar a daya ga watan shida shekara ta 2019 ta miladiya insha Allah yau za mu tashi darasi na 25 majalisi na 25 a cikin majalis ɗin watan ramadan na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alkur'an a wannan garin namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka za mu tashi aya ta 87 insha allah a cikin suratul anbiya kamar yadda muka ce za mu jinkirta tambayoyi sai gobe insha allah lokacin da za mu rufe za mu rufe wannan karatu namu na wannan shekara insha Allah sai mu haɗa tambayoyin a amsa bi iznillah na'am
بسم الله الرحمن الرحيم وذا النور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى
ambaci zunnun zunnun wato ma'abucin kifi shine yunus ibn matta ma'abucin kifi a zaɗin nan bi ma'ana sahib kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala takun ka sahibil hoti sahibil hoti wato ma'abucin kifi alhut shine katon kifi wanda yake iya haɗiye mutum ba tare da ya kararre jikinsa ba ya lunkume shi gaba daya ba abin da zai shine wanda ake ce ma whale kenan yanzu wanda za ka gan shi wato a girmansa sai ka ce jirgin ruwa tsawonsa da tudunsa shine a irin wanda a da yake al'ambar ma aibi ma kai shi ba wanda sahabbai suka gani wanda aka samu wato kashin kasusuwan da aka sa aka samu raƙumin da ya fi komai tsawo a cikin rundunar mayakan mutum ya hau kansa ya zo ya wuce kuma tsakani don saboda girman saboda girmansa to alhut shine annun shine alhut din wato kifi ma'abucin kifi wato ka ambace shi a cikin jerin gwanan annabawan Allah da ake ambaton su da kyakkyawan yabo da kuma daraja da martaba a wajen Allah da irin falalar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu na cika musu alkawarinsa izahaba mughadiban ka ambata yayin da ya tafi mughadiban yana mai fushi mai cike da fushi ga mutanensa wato ya yi fushi da su yayin da ya daɗe yana kiransu ya zuwa ga tauhidi da tsayar da adalci kuma suka ci gaba da kafirci saboda haka sai ya ishtihadi akan ya hijira tun kafin a umarce shi da ya bar wato da tun kafin umarni ya zo masa kan ya fita daga daga alƙaryar sai ya ishtihadi ya bar su yana mai fusata akan abin da suka yi mai cike da haushi gare su fa zanna an lan naqdira alayhi sai ya zaci cewar ba za mu kuntata masa ba wato ba za mu kuntata masa a sakamakon wannan abin da yi ba ko kuma fa zanna an lan naqdira alayhi sai ya zaci ba za mu yi masa hukunci da afkuwar wata ukuba a kansa ba wata takura da za ta zo ta same shi kamar yadda shehu abdullahi ya fassara wannan dama fassarar guda biyu ce wanda yake sun zo daga sahabbai da fassara abdullahi ibn abbas da cewa ma'anan naqdira alaihi ai wato ai min min al-qadri ba min al-qudra ba al-qadri shine kuntatawa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda aka wato kuntata masa arzikin sa ya ciyar daga abin da aka bashi to ita ce wannan fa zanna an lan naqdira alaihi yazzaci cewar ba za mu kuntata masa ba ko kuma ya zamanto min al-qudra din allan naqdira alaihi min ay min at-taqdir na qaddara inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar kowane abu mun halicce shi da kaddara to sai ya zaci cewar ba za mu kaddara masa abin da ya zo ya same shi na haɗiyewar kifi ba zai same shi bai tsammanin wannan abin zai same shi ba saboda haka fadin akan akibar abin da ya zo ya same shi ne a lokacin ne wato ake ake masa tambihi yayin da ya tafi bai tsammaci cewar abin da ya same shi zai same shi ba wanda yake da hukuncin Allah ne fanada fi zulumat sai ya kira Allah a cikin wato dufai bayan wato kifi ya haɗiye shi a cikin dufai ga shine duhun dare da duhun teku da duhun cikin kifi duhu kan duhu a cikin wannan duhun ya kira Allah Allah ilaha illa anta wannan shine kiran da yayi ma Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka inni kuntu minadh zalimin hakika ni na kasance a cikin azzalimai to wannan shine kiran da yayi ma Allah jalla wa ala a cikin wannan kuncin Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa wannan kira nasa muka amsa addu'arsa wato yayin da yayi hada wannan yayi furuci da wannan kalma ta tauhidi da kuma itirafi shaidawa da yarda da nadama akan abin da ya aikata wa najjaynahu min al-gham kuma muka tsirtar da shi daga bakin ciki wa kadhalika nunjil mu'mini kamar haka ne yanda muka tsirar da shi haka muke tsirar da bayin Allah mu'minai haka muke tsirtar da mu'minai daga cikin tsanance tsanance da bakin ciki yayin da suka nemi wato dauki suka nemi taimakon Allah jalla wa ala a halin ikhlasi a wannan shine a ainihin a tafsiri miƙaƙe akan wannan ayar bi idnillah akwai sauran a wajen maganar mughabiban da kuma fadanna Allah na qadira alaihi akwai fuskoki na tafsiri da waɗansu suke kawowa waɗanda suke a masu rauni wannan shine wato annabi annabi Yunus da Allah madaukakin sarki ya aiko shi yana daga cikin annabawan bani Isra'il yana daga cikin annabawan bani Isra'il yana daga cikin kabilar Zobolon wanda shine ɗa na goma daga cikin 'ya'yan annabi yaqub kuma ya zo bayan annabi musa amma kafin annabi isa a bisa abinda littattafan bani isra'il suka tabbatar alkur'ani bai kawo tartibin yaushe ya zo ba babu wani ishara da yake nuna yaushe ne zuwansa amma a cikin tartibin a cikin tarihin bani isra'il suna nuna cewar ya zo kafin zuwan annabi isa da shekara 300 kuma an tora shi zuwa ga alkaryar ninawa wadda take a cikin a mosul take kan ya kira su zuwa ga tauhidi da kuma su tsayar da adalci da ihsani ga mutane wanda alkarya ce wadda take da sarki to amma ba su amsa kiransa ba kuma suka ci gaba da saba ma Allah suka ci gaba akan tafarkinsu na shirka da kuma rashin adalci saboda haka wannan ya fusata shi sai ya fushi da su kamar yadda su ma suka yi fushi da shi shi yasa aka kawo mugabiban na abin ma'anar mugababa shi ya yi fushi da su su ma sun yi fushi da shi ya ishe su su ma sun ishe shi to sai ya ishtihadi akan cewa in ma ya rabu da su Allah madaukakin sarki zai tura shi wajen waɗansu mutanen tunda wayannan mutanen ga abin da suka zamanto wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai sukan kawo cewa annabawa suna ishtihadi sai dai Allah ba zai bar su akan abin da suka yi na ijtihadi ba idan ijtihadin ya zama to bai dace da abin da yake shine zabin Allah ba jalla wa ala to wannan abin da yayi shine sai Allah madaukakin sarki ya kaddara masa a wato kifi ya hadiye shi domin da ya tashi barin su sai ya shiga cikin sai ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwa sai Allah ya sallada iska a kansa yana nema yayi ambaliya ya kife da su sai suka ce a cire kaya aka kwashe kaya aka jefar da su don a gani ko nauyi ne ya masa aka ga abin bai yi ba sai aka ce to hakika akwai wani wanda yake a tsakaninsa da maulansa akwai wani abu saboda aka yi ƙuri'a wanda ƙuri'a ta fada kansa shi za a fitar da shi to da aka yi ƙuri'a sai ta fada a sai ta fada akan annabi Yunus kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratu safat wa inna yunus laminal mursalin id abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama to shine ƙuri'a din fasahama fa kana minal mudhadin sai ya zamanto cikin waɗanda ake jefawa sai aka jefa shi cikin teku ana jefa shi cikin teku sai Allah ya kado kifi kato ya bude bakinsa sai ya fada ciki su ba su sun dauka kawai sun jefa shi cikin ruwa ne nan ku sun jefa shi cikin bakin a kifi ne to haka ya zauna a cikin kifin nan ya zuwa ga mudda da Allah ne ya sani waɗansu sun ce bai fi sa'a ɗaya ba waɗansu kuma suka ce ya yi kwana uku wannan yana daga cikin khawariqul ada yanda Allah ya tsare shi a cikin kifi a cikin duhu a cikin rashin iska ya zamanto ya rayu a cikin cikin kifi yana daga cikin mu'ujizozi na annabawa duk da waɗansu suna wato inkarin wannan to babu abin inkari domin wannan abu ne wanda yake ja'izi ne a hukuncin hankali ba abu ne wanda yake mustahili ba wanda yake ba zai yiwu ba a cikin hukuncin al'ada ne zaka ce ai wannan ba zai yiwu ba saboda kana ganin cewar ba zai samu iskar da zai iya shaka ba amma Allah madaukakin sarki da yake shine yake canza al'ada zai iya sanya shi ya zamanto iskar daga cikin iskar da kifin yake shaka wanda take shiga cikin ruwa dan ta ruwa ne kifi yake samun iska zai iya shakar iska kamar yanda Allah madaukakin sarki ya sanya jariri a cikin cikin mahaifiyarsa yake samun oxygen din da yake bukata domin ya rayu ba tare da yayi numfashi ta gas ta shiga cikin huhunsa ba amma daga cikin abin da ke shiga cikin mahaifiyarsa yake samun wannan oxygen din da yake bukata saboda haka Allah madaukakin sarki ba abinda duk wato abinda duk ya soyi zai zartar da shi ko babu abin da yake saba ma hukuncin hankali a cikin wannan illa ka ce dai kawai a bisa al'ada baka san wannan ba wannan baya baya yiwuwa baya samuwa cikin al'ada to Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewar yayin da ya kasance a cikin wato cikin wannan katon kifi sai ya kira Allah wato sai ya rinka roƙon Allah da wannan addu'ar wanda yana daga cikin albarkar al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya sanar da mu wannan addu'a. Da a faɗi addu'o'in da sauran annabawa suka yi ba a cikin wannan sura. In ban da annabi Ayyub da aka ce an ni masaniyar zurro wa anta arhamur rahim shi addu'ar ta kenan. Sai kuma annabi annabi Zakariya kamar yadda zai zo. amma annabi nuh ba a faɗi an fassara ta ne da abin da ya zo a cikin rabbi la tazarni rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara to wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata kirani yace da'awatu akhi zinnun addu'ar dan uwana ma'abucin kifi ma da'a biha abdun muslimun fi karbin illa istajaba Allahu lahu addu'ar dan uwana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu wani bawan Allah musulmi da zai roki Allah da ita alhali yana cikin wato wani bakin ciki face Allah ya amsa addu'arsa wannan addu'a ta kunshi tauhidi la ilaha illa anta shine kalmar da tafi komai gaskiya kalimatu tauhid subhanaka ta kunshi tasbihi shine yabo ga Allah tsarki ya tabbata a gare ka sannan kuma ta kunshi itirafi wato yadda da kan cewa mutum yayi laifi kun ga annabi adam ma da Allah ya yafe musu da shi da hawa da shi da matarsa itirafi suka yi rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah mun zalunci kawo kanmu shi yasa a cikin addu'ar sayyidul istighfar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana akwai wannan itirafi abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi ina shaidawa da ni'imar da kai min ya Allah kuma ina yin itirafi ina yarda da laifi na da ni dan mutum ka yarda kayi ma Allah laifi shine zai sa ka ka zamanto kayi tuba na gaske saboda ka san abin da kai kuskure ne ba daidai bane ka cuci kanka haka zalika addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina abubakar da yace ya koya masa addu'a da zai rinka yi a cikin sallah sai yace yace allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim yace allah ni na cuci kaina cuta ne yawa na zalunci kaina zalunci ne yawa to itirafi kenan nan yace inni kuntu minadh zalimin hakika ni na kasance a cikin azzalimai wai ya kuma karfafa ta da kana ta nuna kan cewa ya dawwama a cikin wannan sifa ya dawwama a cikin wannan sifa babu wani tsarkake kai babu wani daukakar kai ba wani jiji da kai wato cewa duk inda aka samu zalunci da azzalimai yana cikin su amma Allah yake gaya ma wannan to haka mutum ya kamata ya yi domin ya yi isa matuƙa wajen ƙanƙan da kai ga Allah domin yayin da kai shaida a kan cewar kai lalatacce ne kai watsatse ne kai ba kai daidai ba ka cuci kanka to kaga duk wani abu na girman kai ka ajiye shi ka yi ƙasƙanci ga Allah to abinda kuma Allah yake so kenan yayin da ya jarabci mutum idan jarabawa ta zo ta Allah Allah yana so in yi maka bulala ka nuna ma Allah ka ji zafin bulala amma ba ka nuna kan cewar kai ka isa ba menene dan wannan abin da aka yi maka wata masifa ta ta same ka an sace maka mota ana sace maka mota shikenan nan take ka ce a ji a dauko wata sabuwa wai kai baka ji zafin bulalar ba a'a ka ji zafinka ka ɗanɗana ka nuna ma Allah cewa ka ji zafi kuma kai ne saboda abin da kai ne Allah ya maka wannan Allah ya baka lada a wannan masifa ya musanya maka da abin da ya fita to wannan haka ake son mutum ya mu'amala tare da mahalicinsa to haka yace inni kuntu minaz zalimin hakika ni na kasance a cikin azzalimai to Allah madaukakin sarki sai ya amsa masa to haka nan Allah madaukakin sarki yake amsa addu'ar mu'minai kadhalika nunjil mu'minin a cikin wannan akwai bishara ga sahabbai kan cewa Allah madaukakin sarki zai tsirar da su daga halin da suke ciki mawuyaci a Makka yayin da da abin da suke fuskanta na idaya daga kafirai da kuma kan cewa kamar yadda Allah ya tsirtar da annabin Allah Yunus ibn Matta haka Allah madaukakin sarki zai tsirar da su ya tsirar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam sauran abin da ya rataye da wannan kissar za ta zo a cikin suratu safat da kuma a cikin suratu nun ba za mu shiga ya zuwa ga bayanin ta ba sai mu ci gaba da abin da sai mu takaita da da mikidarin abin da ya zo a cikin wannan waje mikidarin shine abin da zai sanya mana fiƙa da Allah aminci da Allah kan cewar wanda duk ya kira Allah alhali yana kaskanci yana mai wato wulakanta kansa gaban Allah Allah zai amsa addu'arsa domin abinda Allah yake so kenan kamar yadda Allah ta'ala ya ce a suratul mu'minun wa laqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un haqiqa mun rike su da azaba amma ba su yi kaskanci ya zuwa ga ubangijinsu ba kuma ba su yi tabarru'i ba wato ba su wulakanta kansu gaban Allah ba wato abinda Allah yake so idan ya jarabci mutum da musiba to ya kaskanci ya istikana ya nuna shi ba komai bane ya tabarru'i ya yar murya muryar wanda yake jin cewar idan bai samu agaji daga Allah ba ba shi da wani agaji to abinda Allah yake so kenan idan yayi jarabawa to in yayi haka sai zaman to Allah ya tsirar da shi kamar yadda Allah ya tsirar da Annabi Yunus na'am zakariya inna da'a rabbina fadawni fa'dan wa anta khayrul warithin فاستجبنا
zakariya kuma ka ambata zakariya wato a cikin jerin gwanan waɗannan manyan bayi annabawan Allah masu tarin girma waɗanda Allah ya cika musu alkawarinsa kuma wanda yake nuna cewar Allah zai cika alkawarinsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai zakariya zakariya daga cikin annabawan bani Isra'il wanda ya zamani da annabi Isa alaihi salatu wassalam shine shugaban bani Isra'il shine annabinsu shine limaminsu shine babbansu shine wanda yake a rike da masallacin Baitul Maqdis ya lizimci ibada a ciki idna da rabbahu ka ambata ya rasulullah yayin da ya kira ubangijinsa ya roke ubangijinsa me yadda da me ya roke shi rabbi la tazarni farda ya ubangijina la tazarni fardan kada ka kyale ni ni kadai ba ni da da wa anta khairul warithin kuma kai kai ne fiyayyen masu gado wato ina son ya zamanto ni ma ina da mai gado amma dukkan magada ai babu kamar Allah domin Allah shine mai gadon komai mai gadon kowa inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu mu ne waɗanda za mu gadan abin da ke bayan ƙasa da abin da ke kanta a wa ilaina yurja'un kuma gare mu za su dawo to a sai yayi tawassuli da wannan sifa ta Allah cewar Allah shine khairul warithi fiyayyen masu gado dan ya nuna cewa shi ma yana so ya zamanto mai gado yana da magaji yana da magaji kamar yanda Annabi Ayyub ya ce wa anta arhamur rahimin yana bukatar rahamar Allah to shi ma nan sai ce wa anta khairul warithi kai ne fiyayyen masu gado dan haka ina bukatar magaji saboda Allah ya sanya a cikin dan adam cewar yana son wato ya zamanto ya samu magaji ya samu wanda zai maye masa baya ya ci gaba da irin aikin alherin da yake ya zamanto bayansa bayan kake bane domin yankewar baya yankewar akiba tana daga cikin abinda wato ake aibata ake aibata mutane da shi haka suka yayin da ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam maza suka rasu alqasim ya rasu tun a Makka sai mushrikai suka rinka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam abtaru ne wato wanda ake yanke masa bayansa ya zamanto kan cewa ba shi da magaji ba shi da wani zurriya bayansa an manta da shi an yanke ambatansa sai Allah ta'ala ya ce inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar makiyinka shine al-abtar to ka duba makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu za ka ji an ce ga zurriyar Abu Lahab ga zurriyar Abu Jahal ga zurriyar Ubay ibn Khalaf duk wanda suka yi kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yanke bayan su to mutum ya so cewar bayansa ya ci gaba bayansa ya samu magada wannan abu ne wanda wato dukkan dan adam Allah ya saka a cikin asalin ɗabi'a ta cewa yana son haka to sai annabi annabi zakariya ya roki Allah ya ce rabbi la tazarni farda a cikin suratu ali imran kuma rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji na ka bani zurriya wato tayyiba zurriya wadda take kyakkyawa mai tsarki haka ya roki Allah nan kuma yace rabbi la tadharni farda dukkanin su yana daga cikin addu'a ka san abu ɗaya da zaka roka wajen Allah zaka roke shi da siga daban-daban zaka roke shi da siga daban-daban ka ce Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la min al-janna Allahumma inni as'aluka ad-darajati al-ula min al-janna da siga daban-daban saboda baka san wato al-ilha lallaciya naci Allah yana son naci wajen addu'a shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi addu'a sai ya rinka maimaitawa sau uku ya maimaita har sau uku yana daga cikin lallaciya saboda haka Ali Imran ya ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba anan kuma ya ce rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin sannan a cikin suratu maryam kuma me yace idna da rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya kaga siga daban-daban duk da wayannan sigogi yayi akan abu daya neman zurriya wannan ya ɗaya daga cikin dalilan da ake kawowa dan a bayyana ni'imar zurriya wato mutum ya samu zurriya wadda take mai alkhairi mai albarka abu ne wanda yake annabawan Allah sun rinka nema kamar yadda annabi Ibrahim shi ma yace rabbi habli minas salihin saboda haka mutum ya nemi zurriya kyakkyawa abu ne wanda ake so ba kamar munan Hausawa ba da za ka ga wai ana aibata mace dan ta yi ta addu'a kan Allah ya bata da ta ce sai kike mai dan Allah bani to in Allah bai bata ba waye zai baki wai a ce wadda ta damu kan cewa wai sai da ce ta addu'a Allah ya bata wato kamar wato ita ba lafiyayya bace kamar bata cancanci ya zamanto kan cewa cikin mahaifar tata tana da ni'imar da za ta iya ɗaukan ciki ba wato sai da ta yi ta yi cewa Allah ba ni Allah ba ni sannan Allah ya bata cikin ta haifa to wannan kuwa ba wani abu bane dan ka roki Allah ya baka abin ma a ce an yi alfahari da shi ne to Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mata ku duba ga yanda Allah yake ta faɗan a cikin wannan sura fastajabna lahu kan annabi Yunus kan annabi Dawud afwan kan annabi Nuh kan annabi Ayyub Allah ya ce sai muka amsa masa muka amsa wannan kira nasa kuma duk yana zuwa da sigar istijaba da sin ta istif'al mai nuna kan cewar wato mun gaggauta amsa masa addu'arsa wa wahabna lahu yahya kuma muka bashi muka bada yahya a gare shi wato muka bashi da wanda yake shine yahya da wanda yake da wannan suna wato da Allah ya tashi bashi dan bai kawai cewa ya bashi da ba sai ya bashi dan da hadda sunan ma shi ya bashi Allah shine ya bashi sunan lam naj'alahu min qablu samiya Allah bai sama wani yaro da wannan sunan ba kafin shi hatta sunan Allah ne ya bashi wa aslahna lahu zawja kuma muka kyautata matarsa a gare shi wato ta zamanto Allah abinda duk wani duk wani abu da take da shi na aibi wanda yake aibi na halitta ko aibi na hali Allah sai da ya gyara shi wa aslahna lahu zawja kenan ai Allah ya sanya ta ta zamanto kan cewar tana iya daukan ciki bayan da ta zamanto bakarara ba ta iya haihuwa ba ta iya daukan ciki mai mahaifarta wato mai illa ce da ba za ta iya daukan ciki ba amma sai Allah ya ja sai Allah ya gyara halittarta ta zamanto wanda za ta yi wannan an ruwaito kuma daga waɗansu an ruwaito daga su ibnu abbas da waɗansu daga cikin malamai fassara cewar gyaran wato cikin nata gyaran nata da Allah madaukakin sarki yayi wato ta wai halinta ne ba ta da hali kyakkyawa amma cikin irin wannan bai kamata a yi islakin sa ga dangin annabawa ba idan ba an samu shahidi akan wannan a cikin alkur'ani ba dan haka dai Allah ya ce ya kyautata ta ya sanya ta wato ingantatta ingancin nan Allah ya kawo shi a takaice sai mu dauke shi a haka kan cewa Allah ya ni'imta ta da wannan ni'ima daga cikin wato daga cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi na rahama ga annabi zakariya wa aslahna lahu zauja sannan ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat to haƙiƙa su fa waɗannan annabawa waɗanda aka ambata tun daga walaqad mananna ala musa wa harun har ya zuwa ga wa zakariya wato ya hada annabi musa da annabi harun da ibrahim da ishaq da yaqub da Lut da Nuhu da Dawud da Sulaiman da Ayyub da Ismail da da Idris da Zalkifl da Zannun da kuma shi wato Zakariya dukkaninsu kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna masu gaggawa wato gaggawa wajen ayyukan alkhairi wato ayyukan da'a ga Allah wa yad'unana raghaban wa rahaba kuma sun kasance suna roƙonmu suna yin addu'a a gare mu ragaban suna masu kwaɗayi wa rahaza suna masu jin tsoro kwaɗayin cewar Allah ya karɓi addu'ar su ya ba su abin da suka nema jin tsoron cewar wato ba su sami ijaba ba ko kuma jin tsoron wato sharri ya same su idan Allah maɗaukakin sarki bai ba su tsari daga abin da suke neman tsarin Allah daga gare shi ba wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu hushu'i a gare mu aka kawo kana domin ta yi nuni a kan istimrar da dawam wato sun kasance a haka suke sun dawwama a cikin halin hushu'i alhushu shi ne jin tsoron Allah a tunani ba tare da wata alama ta bayyana a jikin mutum ba a kwakwalwan mutum a zuciyar mutum cike take da tsoron Allah da kaskantar da kai amma a ɗabi wato a jikinsa ba za a gani ba a jikinsa ba za a gani ba saboda haka kana zaune tare da mutum wataƙila ma dariya yake yi amma Allah ne kaɗai ya san abin da ke cikin zuciyarsa shi yasa kada ka taɓa wato wulaƙanta wani bawa daga cikin bayan Allah don baka san abin da Allah ya sa a zuciyarsa ba kana ganin kamar wai shi ba ruwansa da addini sai ba a sai kakaci nan ko baka san ajiyar da Allah ya a cikin zuciyarsa ba babu wanda ya san me wannan hali in ba Allah ba to gashi wannan abin da Allah ya keɓance su da ambato kenan a cikin wannan da Allah ta'ala ya ce innahum wato Allah ya yi musu ni'imar da ya yi musu inna dinnan litta'alil wato saboda su sun kasance wato abin da Allah ya sa wato istijabar da Allah ya musu ya amsa addu'o'insu ya ba su abin da ya ba su na baye-baye Allah ya tara su a cikin waɗannan sifofi guda uku da ya ambata na farko al-musara'atu ila al-khairat al-musara'atu fil khairat gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi wato ba da taswifi ba za a yi za a yi qaulun bila amal za a yi amma ba a yi cikin gaggawa idan aikin alkhairi ne mutum ya zamanto gaba gaba yake gaggauta aikin alkhairi na biyu addu'a irin wadda Allah yake so addu'a tare da wato kyautata zato ga Allah da kuma jin tsoro ba tare da sakankancewa akan cewar baka jin tsoron komai baka tabarru'i baka kankan da kai ga Allah ba waɗansu su a sannan na uku alkusho kankan da kai ga Allah ganin girman Allah da jin tsoronsa waɗannan halaye idan su ake nema yayin da mutum zai yi addu'a na far al-musara'atu ila al-khairat shine tawassuli da kyawawan ayyuka mutum yayi gaggawa wajen aikata aikin alkhairi shi yasa idan mutum yana son addu'a in mutum yana son amsawar addu'arsa ya lizimci ayyukan alkhairi yayi kai sadaka kai addu'a ka tashi kai sallah cikin dare kai addu'a kai azumi tunda an ce mai azumi yana da addu'a mustajaba kai addu'a Allah ya amsa maka ka kyautata ma iyayenka ka je kai musu hidima ka faranta musu ka je kai musu abin da za su ji daɗi kana yin wannan ka ce Allah wannan abin da nayi ina roƙonka ya Allah kai mun kaza to na farko musara'atu ila alkhairat sannan roƙon Allah a cikin wato ragaban wa rahaba waɗansu malamai sun fassara wannan da cewar mutum ya roƙi Allah cikin tsanani da cikin sauƙi kana cikin wadata karka manta da Allah karka manta da addu'a karka zamanto tamkar wanda zai ce ai kai baka da wata duk bukatunka Allah ya biya maka kai kana mantawa ma yaushe zaka daga hannu ka ce zaka roƙi Allah wani abu saboda kana ganin kan cewa ka wadata akwai waɗansu daga cikin bayan Allah waɗanda suke abin takeici sun jarabtu da irin wannan saboda ganin halin wadata da isa da sauki da afiya da suka samu har wannan sai ya mantar da su wato kiran Allah a cikin halin sauki to mutum ya kira Allah a halin sauki da halin tsanani to yana daga cikin asbabu na ijaba ya zamanto kan cewa ba sai lokacin tsanani kawai kake tunawa da Allah ba hatta lokacin sauki ma baka manta da shi ba sannan kuma khushu'i to idan mutum ya tara waɗannan abubuwa insha Allah Allah madaukakin sarki zai amsa addu'arsa to wannan annabi zakariya kenan da ya haya waɗansu sun fassara cewa innahum dinnan yana komawa ya zuwa ga shi annabi zakariya da annabi yahaya da kuma mahaifiyar da kuma ita matar annabi zakariya amma fassarar da muke ta farko ita ce a'am kuma tafi dacewa da makamin kuma tafi dacewa da maqsudin sura na'am والتي أعطنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا
Allah ya ce wallati ahsanat farjaha kuma ka ambata wannan wadda ta tsare wato farjinta daga haramun daga halal din ma ta tsare kanta daga aure ta tsare kanta daga alaka da namiji ita ce Maryam haka Allah bai ambace ta da sunanta ba sai ya ambace ta da sifarta domin ya nuna girman matsayin mace ta tsare mutuncinta da kuma irin abin da ta yi na tsare kanta kan cewar aiki ne da Allah ya yaba mata da shi gashi har mata kirarin ban girma da shi da kuma domin yayi raddi ga Yahudawa wanda suke tuhumanta da wato buhtanan azima wa qawlihim ala maryama buhtanan azima da fadan su da suka yi akan maryam da wato mummunan buhtan kage na sharri da suka yi mata suka ce mazinaciya ce abinda har yanzu yahudawa itikadin su kenan akan nana maryam har yanzu yahudawa itikadin su kenan da aka ce kai mamaki wato kirista waɗanda suke ba ma kiristan turawa ba hatta kiristan mu na nan wai babu wai su goyen bayan isra'ila suke akan zalunci da suke ma falastin saboda kawai isra'ila an ambace su a cikin bible saboda haka sun manta da kan cewar isra'ila wannan fa ga matsayinsu akan maryam har yanzu itikadin su cewa na Maryam mazinaciya ce to shi yasa Allah sai bai faɗe ta ba kamar yadda ya faɗe ta a cikin suratul tahrim yace wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin kaga yabo ne akai a can to amma da ike can suratul tahrim ce wa'azi ne ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka su ba su yi mata wannan ba su yi mata wannan tuhumar ba dan haka sai aka ambace ta da sunanta dan azaburar da su su wato su santa su ambace ta amma nan kuwa an nemi ayi raddi a ga yahudawa sai Allah ta'ala ya ce bai ambace ta da sunanta ba sai ambace ta da wannan sifa tata to a cikin ambatanta a cikin jerin gwanan kammalallun bayi annabawan Allah da mursalai wannan akwai girmama sha'aninta tare da cewa ita ba annabiya bace ba ba annabiya bace mace ce domin Allah bai aiko annabi wa bai aiko annabi a cikin mata ba kamar yadda muka gani a farkon surar wama arsalna min qablika min wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikr a'a ta suratu yusuf ce ita ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura sannan wa ma arsalna min qablika min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ma arsalna qablaka wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim eh wannan ce ita ma haka ne ai saboda haka rijal din hujjar ayi guda uku ce ayoyin guda uku ne dukkaninsu na'am saboda haka duk an ambaci ar-rijal maza saboda haka ita ba annabiya bace sabanin maganan waɗansu daga cikin malamai kamar su ibnu hazm da suka ce maryam tana daga cikin annabawa as-sahih ba ta daga cikin annabawa ambatan ɗaya daga cikin hujjan su shine wai ambatanta anan tunda an an ce suratul anbiya kuma an ambace ta saboda haka ita ma annabiya ce an ambace ta tare da annabawa amma wannan ita ce tana daga cikin dalilai masu rauni wadda ake ce mata dalalatul iqtiran a cikin fiqhu dalala ce mai rauni Allah zai iya hada abubuwa tare amma hukuncin su daban Allah ya ce wal khayla wal hamira wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina da doki da alfadari da jaki domin ku hausu kuma domin ado to kaga an ambace su da alfadari da jaki da doki da jaki da alfadari naman su haramun ne amma doki naman su halal ne saboda ka ambatan su bai mayar da doki naman su haramun ba to dan wanki a haka ba lalle ya zama wato kama da wani ba wani bane idan an ambace su gabaki ɗaya bai dauka sun dauki hukunci ɗaya ba na'am eh mu ba mu saba da shi ba masabar malik ba a cin doki amma doki halal ne kamar yadda hadisin tirmidhi ya nuna hadisin Khalid bin al-Walid na'am Allah yace fa nafakhna fiha min ruhina sai muka hura muka busa fiha a cikinta wato a cikin cikinta min ruhina daga ranmu daga ruhinmu wato ruhinmu ai ruhin da Allah yake halitta da shi daga cikin ruhin da Allah yake halitta da shi wato daga cikin rayuka waɗanda Allah yake halittarsu don duk wani rai duk wani rai duk wani halitta da ka gani da rai ne Allah ya da rai ne Allah ya tashe shi domin inda zaka iya yanzu da zaka samu cell na jiki wato ƙwayar halitta cell na jiki kasan yana da idan ka je ka sanya shi kai kace-kace da shi kaga abin da ya hada shi zaka ga kimawiyat chemicals da suka hada shi kowanne da proportion ɗinsa to ka hada shi ga baki ɗin chemical ɗin gashi ka yi shi cell ne duk chemicals ɗin sun hadu to amma yayi motsi mana yayi motsi mana yayi ran saboda haka ba chemical bane yake ba shi rai abu ne wanda yake daga Allah wanda dan adam ba zai taba samun sa mata mata ba ita ce rai ba rai daga Allah yake kuma duk irin yadda science ya kai ba zai iya yin rai ba ku bar ganin abin da ake gaya muku kan cewa an yi doli wannan wannan yar wannan yar tinkiyar da aka ce an wato an halice ta loni ce ko doli ba doli ba ce doli ce ko doli doli ba loni ba doli wadda aka ɗauki a ba tsana ba ce a tinkiya ce suka yi wai an yi tinkiya ba tare da cewar rago da tinkiya sun zo sun yi barbara ba aka ɗauki wani ɓangare na jikinta aka je aka haɗa shi da aka je aka haɗa shi ya zama ya rinka cell multiplication har ya zamanto kan cewar ya kai inda aka samu wato dan tayin sai aka mayar da shi ciki ya gama rayuwa aka haife shi daga jikin wato daga jikinta aka ciri abinda aka yi to me yasa ba a je an dauko daga laboratory ba a je a ɗauko doli daga laboratory ɗan tayin doli daga laboratory a zo a sa a cikin mahaifar a gani yayi rai ba daga cikin na Allah ba kar ai na Allah tunda an ce ba a yadda da na Allah ba to kar ai na Allah a zo a je ai sina'i wanda za a je a kyankyasa shi a kwa- wato a sana'anta shi a cikin muktabar a laboratory sannan a zo a to ar-ruh da shine wannan Allah madaukakin sarki shine kadai ya san wannan sirrin duk ilimin ba mu sani ba ilimin mu gabaki daya akan mata ne amma rai ba mu sani ba kamar yadda muka karanta a bara a tafsirin suratul isra wa yas'alunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Mm. ba mu san wani abu na ruhi ba kuma ilimin a, shi yasa a, a ɗaya daga cikin abin da suke cewa ya rusa nazariyar cewar dan adam tasowa yayi daga biri babban abin da ya rusa nazariyarsa ar-ruh shine abin da ya rikita dawo wanda ya sanya shi ya fataken bai san abin da bai ce ba ar-ruh to Allah yace fa nafakhna fiha min ruhina sai muka hura muka busa a cikin ta daga ruhin mu wato daga ruhin ruhi daga cikin halittunmu na rai waɗanda muke yin halitta da shi a shine a wanda ya hurin busa din wanda ya busa mala'ika jibril ne kamar yadda ya zo a cikin suratu maryam amma alkur'ani yana fassara juna saboda yayi da umarnin Allah ne sai Allah ya ce mu muka hura saboda yayi ne da umarninsa waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin kuma muka sanya ta da ita da danta su zamanto aya ga talikai baki daya wato aya ga mutane da aljanu da mala'iku yanda ya zamanto ta haihu ba tare da uba ba ta haife shi ba tare da yana da uba ba kamar yanda Allah ya halicci annabi Adam ba tare da yana da uba tare da ko yana da uba ba dan ya zamanto daga cikin ayar ba tare da yana da uba ko ko uwa ba inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to wannan aya ce da Allah madaukakin sarki ya barta ga talikai to bayan Allah madaukakin sarki ya gama wannan ambaton waɗannan annabawa ga baki ɗaya sai Allah ya ce inna hadhihi ummatukum wannan wannan ita ce al- ita ce addi- wannan shine addinin ku al'umma anan bi ma'ana addini inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun da kuma muqtadun mun sami iyayenmu akan wani addini al'umma ma'anarta addini asalin ma'anar al'umma taron jama'a to amma yayin da jama'a suka taru suka zamanto akan hanya guda daya to sun zamanto wannan al'umar taron nasu ya zamanto addini domin babu abin da zai hada al'umma akan tafarki guda daya in ba addini ba to sai Allah ya ce wannan annabawan nan da aka ambata tare da ku musulmi da ake gaya muku wannan alkur'ani to wannan ita ce addini addinin ku ummatan wahida halin kasancewarsa addini ne guda daya wanda ba kwa sabawa a kansa tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana rabbukum kuma ni in ji allah ni ne ubangijinku fa'budun da haka ku bauta min ni ni kadai wato wannan wato allah ya faɗi ya faɗi wannan ya mai khitabin ne zuwa ga mu musulmi al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an faɗa sai kamar wato allah ce to ku ji fa wannan wannan shine addini addini guda daya kuma ni ne ubangijinku ku bauta mu saboda haka tauhidi shine abin da ya hada mu da dukkan annabawa tun daga annabi adam har ya zuwa ga tun daga sannan kuma tun daga farkon manzanni annabi nuh da kuma dukkan sauran waɗannan annabawa Allah ya hada mu tare da su ji muke yi namu ne kuma babu wata al'umma wadda take akan wannan sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudu sun yarda da sauran annabawan bani Isra'il amma ba su yarda da annabi Isa ba sun ce dan sun ce dan zina ne ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nasara sun yarda da dukkan annabawan da aka ambace su a cikin Bible Old Testament da New Testament amma ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka zalika annabawan da ambatansu bai zo a cikin attaura da linjila ba kamar annabi hud da annabi salih wanda ba san su ba to amma da kuma annabin da aka aiko zuwa ga tubba duk ba san su ba annabawan bani isra'il kawai kamar su ne kadai annabawa mu ka musulmi mun ce dukkan annabawan da Allah ya aiko da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba in dai Allah ne ya aiko su mun yarda da su dukkaninsu mun yarda da su to Allah ta'ala sai ya ce wa taqatta'u وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وعرضنا على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون
na'am حتى na'am
حتى إذا فتحت يعجوج ومعجوج وهم من كل عدد ينسلون وأصاب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين Allah ya ce wa taqatta'u amrahum bainahum sai al'umomi suka wato sassaba al'amarinsu a tsakaninsu wato suka suka rarrabu a cikin addini bayan annabawa sun shuɗe suka sanya addini kashi-kashi kowa ya jana sai ya ce shi kaza ne Yahu- yahudanci nasrananci budanci kowa da irin nasa suka zamanto kungiya-kungiya to Allah ya ce kullun ilaina raji'un dukkaninsu gare mu ne za su a- a- ya zuwa gare mu za su dawo ba ya zuwa ga wajen wani ba wato matuƙa ya zuwa ga Allah ne ga baki ɗaya za a koma ga Allah sannan Allah ya hukunci wane ne akan addinin daidai da kuma wane ne ya fanɗare wannan hikaya ne na waƙin bani adam domin da mutane da annabawa suka zo sai suka zamanto al'umma guda kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ولكن إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه wato mutane da al'umma ne guda ɗaya da suka sassaɓa sai Allah ya aiko manzanni suna masu bishara suna masu gargaɗi kuma ya saukan musu da littafi wanda littafin shine zai hukunci tsakanin mutane a cikin abin da suka sassaɓa don haka annabawa zuwansu shine yake kawo haɗuwar kai zuwan annabawa shine yake hada al'umma ya zamanto dukkan sabani ya tashi to basu sa mutane basu saba ba bayan zuwan annabawa sai da tukuna suka yi sabani akan littafi saboda me saboda shishigi saboda kiyayya tsakanin su da gaba suka sassaba akan littafin sarrai ya shiga ya zamanto waɗansu sun yadda da wannan ɓangare na littafin waɗansu ba su yadda da wannan ɓangare ba waɗansu sun fassara shi a haka waɗansu ba su fas- sun fassara shi a haka to a cikin wannan saɓanin sai Allah ya shirya da muminai ya zuwa ga abin da suka yi saɓani to da Allah ya shirya da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya bar musu abin da ba za su taɓa saɓawa ba kun ga wannan ya nuna cewar mutane matsawar annabawa suna cikinsu ba za su saɓa ba amma idan annabawa suka tafi za su saba abin da ya faru da bani isra'il kenan to bayan an yi sabani na al'ummomin da suka gabata to sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da shine ya shiryar da muminai ya zuwa ga dukkan sabanin da aka yi ya zamanto sun tafi tafarkin gaskiya to bayan zuwan bayan tafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa an saba amma ya gaya mana abinda idan muka riko da shi ba za mu taba sabawa ba taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'dahu abada na bar muku abinda in dai baku in dai kuka rike da shi ba za ku saba ba har abada ba za ku bace ba har abada littafin Allah da sunnata shi yasa in dai akai in dai akai sabani in dai za a mai da shi ba tare da son zuciya ba ya zuwa ga alkitabu was sunna to za a samu haɗin kai da inkewar al'umma in kuma ba a riko da wannan ba to za a saba to sai ya zama to hatta mu ma mun shiga cikin wata qatta'u amrahum bainahum zub bainahum mun sassaba al'amarinmu a tsakaninmu a mu zama to al'umma al'umma kungiya kungiya to Allah ya yi narko ya ce to kullun ilaina raji'un dukkaninsu ya zuwa gare mu ne kaɗai za su dawo wato Allah yana nan yana jiran mu saboda haka wanda yake yayi ya zo ya saba da niyyar ya zamanto shi ma ya ja tasa jama'a dan yawanci ɗaya daga cikin abin da yake kawo sabani kenan san shugabanci ya zo ya je shi ba zai bi ba sai dai a bi shi saboda haka ya kirkiro wani sabon abu wanda daga abin da ake addini haba kowa sai dai kawai dai sallan nan sai dai kawai dai abin nan masallacin nan ya kamata a ɗanyi wani ɗan abu mana wanda za a ga ya zamanto daban sai ga an kirkiro waɗansu ibadu wanda yake za a zamanto an zamanto daban da sauran musulmi domin aka ce za a ba abin da ake na musulunci an sha gabanka domin an samu malamai da suka fika to sai ga mutane sun kirkiro wani abu sabo to wanda ko wanda duk yayi wannan to Allah ya ce kullun ilaina raji'un dukkan kowa wajen mu za a dawo to sai Allah ya ce fa man ya'mal min as-salihat wa huwa mu'min wanda duk ya aikata daga cikin kyawawan al'amura daga cikin kyawawan ayyuka wato bayan wannan sassabawar amma ya zo ya dawo ya kama hanyar daidai ya aikata kyawawan ayyuka kaga sai aka ce minas salihat daga kyawawan ayyuka domin ba zai yi ka kiyaye dukkan ayyukan ayyukan da aka yi umarni da su ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tum abinda na na umarce ku da shi ku yi gwargwadon abinda za ku iya to wannan ishara ne ga wannan wa huwa mu'min kuma alhali shi mumini ne domin sharadin aiki ya zama to karbabbe kenan wajen Allah sai da asalin imani Allah yake fala kufrana li sa'ihi to babu tozartawa ga aiki ga kokarin sa ga aikin sa wato kan a hana shi sakamako zai ga sakamakon sa tun a nan duniya wato duk abin da mutum yayi na kirki to Allah madaukakin sarki ba zai tozarta shi ba baka taba ganin wani an ce saboda biyayyarsa ga iyaye yau gashi ya tabe ba baka taba ganin wani an ce saboda yawan sallah yau ya zama to talaka fitik ko kuma saboda yawan sadaka yau ya tsiyaci a'a Allah ba zai tozarta aikin sa ba wa inna lahu katibun kuma mu za mu rubuta wannan aikin nasa a cikin takarda ayyuka wato wani ya daga cikin wato abinda zai sanya ma bayan Allah nutsuwa da kan cewa wato Allah ba ma kawai yana kiyayewa bane dan kasancewa ba Allah baya mantuwa la yadullu rabbi wala yansa baya baya bacewa baya mantawa to amma sai yace zai rubuta domin ya nuna maka kan cewar wato aikin naka a ajiye yake ba zai tozarta din ba isa matuka wajen rashin tozarta shi sannan Allah ta'ala yace wa haramun ala qaryatin ahlaknaha wato haramtacce ne ai hananne ne abin hanawa ne akan wata alƙarya da muka yi nufin halakar da ita annahum la yarji'un cewar su wannan alƙaryar ba za su dawo ya zuwa gare mu barana alkiyama wato haramun ne ga wata alƙarya da muka halakar da ita wato duk wata al'umma da Allah ya halakar to ba wai fa sun tafi kenan ba haramun ne a ce ba za su koma ya zuwa wajen Allah ba sai sun koma ranar lahira ai za su dawo kuma za a tashe su domin sakamako na haka ba wannan itikadi yana da muhimmanci yayin da kake ganin mutane kuna karantawa kuna ganin irin waɗanda suke maganar transmigration of soul kan cewar wai idan mutum ya mutu to a nan gaba bayan waɗansu lokuta sai ya dawo idan mutumin kirki ne sai ya dawo wato a matsayin zaki sarkin dawa idan kuma ba mutumin kirki bane sai ya dawo a matsayin jaki ai ta dora masa kaya mal wato wai rai haka yake babu wani ranar lahira sakamakon da anan za a yi wato canza maka halitta ake wato watakila watakila kazar da take gidanku wai kazar da take gidansu watakila wato ran kakassu ce wai haka suke faɗa to Allah ya ce haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un sai an koma wajen Allah sakamako kuma za a yi hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj to har sai lokacin da aka bude aka bude ya'juj wa ma'juj wato aka bude tsarin da aka yi musu kabila ce daga cikin kabilun da bani adam wanda mun ambata tafsirinsu a bara a tafsirin suratul kahf waɗansu malamai sun tafi akan cewa mogol ne tatar da mogol wanda suka bayyana shekara wajen 500 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijira waɗansu kuma suka ce halitta ne da Allah ya san su za su zo gab da sa'ar alkiyama suna daga cikin alamomin sa'ar alkiyama as-sughra waɗansu kuma su kira su kira su a cikin al-kubra manya-manya to wato har idan suka bayyana ya juju wa majuj to a lokacin nan za su zo wato shine tashin alkiyama hatta idza futiya ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun to za su zamanto daga kowane dutse daga kowane tudu suna kwararowa suna gangarowa wato ishara ga yawan su da yawan hanyoyin da za su bi da kuma irin a da irin wato yawan su da yanda za su zo su mamaye duniya baki daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za su zo su mamaye duniya za su shanye ruwa yadda ya zo a cikin hadisin muslim da abubuwa dai da suka zo a kan ƙarshen zamani da za su zo wato har sai sa'ar alkiyama ta kusa ishara ga cewa tikewar kan cewar ba za a cewa daina wato haramun ne kan cewa ba za su dawo ba wato tabbas za su dawo yaushe ne za su dawo yayin da fitowar ya juju wa ma juju yake ba da alamar kusancin lokacin dawowar tasu shine kusancin tashin alkiyama waqtar rabal wa'dul haq to a yayin nan yayin da ya juju ma juju za su fito za a bude su a sake su to alkawari na gaskiya shine rana tashin alkiyama ya kusata fa idha hiya shakhisatun absarul ladina kafaru to sai ga ita wato halin sai ya zamanto ganne na waɗanda suka kafurta gannansu idanuwansu shafisa sun ɗaukaka sun yi sama yayin da ya zama to idan mutum ya kafe ya buɗe baya iya kiftawa saboda tsoro idan tsoro ya tsoro haka ɗan adam yake zama to yayin da manya-manyan alamomin tashin alkiyama suka zo haka mutane za su zamanto fa idan hiya shakhisatun absarul ladina kafaru sai gashi wato gannan waɗanda suka kafurta suna madaukaka ya wailana suna cewa ya halakar mu qad kunna fi ghaflatin min hada wallahi mun kasance a cikin rafkanuwa gabarun wannan gabarun wannan rana gabarun wannan alkawari na gaskiya bal kunna zalimin sai sai a'a ai mun kasance masu cutar kanmu wato ba gafala bane an fadakar da mu mun ki fadaka an gaya mana mun ki ji an nuna mana mun ki gani an jiyar da mu mun ki ji saboda haka wane ne ya cuci wani mu muka cuci kanmu haka wato za su ce a wannan lokaci saboda wato sun karyata manzanni sun karyata sakon Allah wato ma'ana shine cewar Allah ya ce dukkan wata alƙarya da Allah ya halakar da ita ba sun tafi kenan ba dukkan wani wanda ya mutu ko da azzalimi ne wanda yake cewa babu tashin alƙiyama ba ya tafi kenan ba ya sha haramun ne akan cewa ba za su koma wajen Allah ba har sai tukuna kusancin lokacin komawa wajen Allah shine kusancin alkawarin gaskiya na tashin alkiyama wanda yake zuwa da alamomin tashin alkiyama wanda idan mutum ya gansu zai san cewa al'amarin ya riga ya zo to a lokacin nan ido zai raina fata tashin hankali zai bayyana ga waɗanda suka kafurta za su kira ma kansu halaka za su ce su azzalumai ne wannan ga waɗanda suke raye a bayan ƙasa kenan wanda ba raye suke a bayan ƙasa ba yayin da mutuwarsu ta zo sauka a gare su to lokacin nan suka ga mala'iku to lokacin nan za su zamanto cikin wannan tashin hankali yau mai raunar mala'ikata la bushra yau mai idin lilmujirimin wa ya ƙulu na hijiran mahjura a ran da suka ga mala'iku to babu bishara a wannan rana ga waɗanda suke masu ma Allah laifi kowa sai ya ga wannan da wanda yake a nan duniya daga cikin azzalumai da wanda yake a duniya lokacin da ala da da kiyamar ta kusa alamomin nata suka bayyana da wanda kuma ya riga ya mutu yayin da mutuwa za ta zo masa domin duk wanda ya zo mutuwa kiyamarsa ta tashi to tashin hankalin da za su da waɗanda suke raye za su gani shi ma haka zai gani yayin da mala'iku suka zo sauka Allah madaukakin sarki ya amintar da mu imam ahlus sunna wal jama'a ya halaki majalisun mu Sheikh Malam Abdul Wahab yayana kuma a babban malamin mu a wannan gari a zamu mune masa maraba a wannan majalisi namu a zan nemi ya dan tofa kalmomi na nasiha gare mu Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa tsari da kariya lokaci ya kure ko ya za ku
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين farko dai kuma malamin addu'a da malam sa'idu wanda yana tilawan kur'ani dole tashi ka ji wani abu kuma ina malam jafa yana raye wanda zai tar maka hankali babu shakka allah ya sa albarka rayuwansu baki daya kuroki allah ku kara malam isake samu shekarun da zai zauna idena tafiya waje za ku ji daji karatunsa don bai zai yi ba a fahimci nassin kur'ani baka da hadisi ba yadda za a yi duk wanda kake ga yana karambana a cikin kur'anin bai sai manzo Allah ba da zai fahimci kur'ani ba kur'ani tafiya da gidan manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam rayuwa manzo Allah da yanda ya rayu to ba yanda muke gane wannan shi san hadisi shi kuma fanni sakinan na ilimin hadisi ma mai wahala wanda ake kira ilal ilimin hadisi yana da hanyarsa na ma akwai ilal to su ilmin daru kutumi ne wanda alini hadisi a tsayen da za a tsere shi a gane hakika suwa ya suka fara da kuroki masa Allah ya samu dan daina yauce yaucensa to she za ku karo a kan abubuwan da nan gaba ko kuma za ku karo a kai Allah ya samu dace shi ayoyin da kuka karanta yau abin da yake cutan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine haihuwa barkatai ba tare da an kula da magabatanmu ba duk ayoyin da malai ke gaya yanzu ina nuna annabawa suna gaya ubangijinsu tun da sun san shi ba haihu ba kafin a haihu ana roƙi irin yaron da ake so ba ma haihu ba so akwai bambanci tafiya da annabawa da ma'auren mu yarinya cin kaganta kofan biyu ke fara doguwa mai karhanci ta aure ta ga ba ruwanka da wani zance me zai rannan zaka yi nawaitu zaka yi aure amma baka san baya zaka bar kura ba zaka bar kura a baya amma akwai hankali kafin maka yi nawaitu ka koma ka gani yadda Allah yake fada annabi zakari yake kuka wurin Allah yake cewa rabbi la tazarni fardan yace ya ubangiji tawassul ko ci hanya yi shi yake rabbi shi yake karka kyale ni kadai fardan la tazarni jumla ne mufida shi yake fardan ni kadai ma'anan ka haihu in koya in ka hau in iska to kai kida ka haifa baka da wani amfanin rayuwa kana kwanci a kabra na maka azaba ka tara su arba'in amma ba su da wani amfani ka haifi yaro kwaya ɗaya mai imani ya fi ka tara arba'in hamsin sai ce wa la ta zarni fardan ina so kuma igaya wa Allah matsayinsa domin Allah ya karɓi ibadansa ba wanda yake kin zuga kamar Allah don za ka yi addu'a ba ka sai da zaka zuga Allah ba kai asara dole ne a rage koma hadisi ka ga irin kalmomi da annabawa suka amfani da su shi ya ce wa anta khairul warisi ke ne fiyayyen wanda kake kasance kake ba da wa kake gadan kowa gado ana Allah shi ke gadan komai to da zuga Allah ya nan wani ni dai in mutu ba kowa to Allah kai ne yazo shi ga tafdil wanta khairul warisi ke zaka zabo mu shi kuma shi Allah ya zabo masa fiye da komai kisa malai ke maimaita da Allah ya tashi karba ce fasta yamna lam shi Allah ya karba jama'a mun haihu jama'a mun taru amma ba mu yi addu'a ba ila kalilan minhu shan yi addu'a shan nema shan kukan kafin Allah ya kawo irin amma ba yi wannan zan taruwa ba ba abin da za a iya yi rayuwar mu ya bambanta da rayuwar turai turai suna aure amma ba laifin an haɗu cikin an haihu da ne zina halal ne ga abin da kaga nan hadamu sa su bas da addini sun gaji da addinin sun ajiye shi kiristancin to amma namu akwai doka wanda ba shi ka haihu a titi ba zina haram ne kuma ka haifi yaron da zai gaje ka izma yaro na baya ka san cewa ka haifi yaro wannan shine yayi suke jirin wannan malam abin da suke yi ai addu'a iyaye ne addu'a iyaye ne manyan iyaye da sun yi addu'a addu'a iyaye baya fada banza duk iyaye addu'a ne kada ga liman jika liman duk wani imamai na abin da suke addu'a suke su sa ba yayin da za a zo a haihuwa ana ta haihuwa ga mu mun tara wasu suna jeji suna ta kashe mu ban san dalilin da suke kashe mu ba mun haife su suna nan su jautin bindiga suna ta kashe mu ƴaƴa ne namu suna ta zuba da bugirin mu ka tambaye shi me yasa yake kashe ka bai sani ba an haife su suna da iyaye don me suke kashe mu don me suke zuba da ginin mu don me muka yi masu wannan shine dole mu yi wannan hankali na Allah ubangiji samu cikar imani she mangar ta karshe wanda yake saba wasu manganu na wasu sufaye cewa ka bota Allah shi kare kake botawa karka kwaɗe aljannansa da wutansa in ka bota Allah don aljannansa zinjiki da kai kada ka bota ma Allah ina ruwanka da aljanna isa kake gan wayan su ma suna cewa gara ka bashi gida Abuja mai fi wani aljanna ba san Allah ba suna gan bota zai iya sa su shiga aljanna kaga annan annabawa yake cewa wa yad'una na ragaban wa rahaba duk yanda mutum kirke kai duk yanda ka nuna masa kofa aljanna ba zai taba yarda ce zai ketare an zaba Allah ba shi ranar da Allah ya sha sa a cikin aljanna duk mutum kirki kullum yana sa rai Allah ya sa shi a cikin aljanna kuma mai na da walakin ina kallo laifinsa komai kankantansa da Allah zai yasare shi shi sa annabawa suna roki Allah suna kwadai rahamansa suna tsoro azabansa amma yayin da zaka yi tinkawo cewa kai ka kai matsayin da zaka yi ba mutum a janna kuma ba ka ji tsoron komai wannan Allah yake ci falaya mun makar la ila kawun ne ne hasiru wannan shi ne ina roƙo Allah wannan karatun tafsirin Allah ya sa albarka ciki shi ma Allah ya masa rayuwa mai albarka da faffan hakimi Allah ubangiji masa albarka rayuwansa wallahi da kafin mu tafi jami'a ni da mayan bashir ina kwadai mu hakimi lala gobe zai zo nan wallahi tara mu kofar gida lokaci an fara irin fitinan nan iran muna kwadai mulma muna sa rai a yi saura wallahi ba wa allah zai dauko tafsiri tara ma kofar gidan ina nuna ga hanyar da za yi lala gobe zai ba ku ziyara nan wallahi zai dauko tafsiri zauna da kujeransa ya nuna mara yadda ya kamata ba ba ba za mu gashi da yi masa addu'a ba da iyaye baki da Allah ya sa albarka malam sa'idu muna muka addu'a Allah ya sa maka albarka Allah ya sa albarka abinda aka karanta da kuma jama'a baki daya Allah ya sa mu cika da imani Allah abinda muka zo muka muka samu mu ma mun karu Allah ya sa mu cika da imani kuma kasan mu mun kasan mu addu'a Buhari dan sake zaben sa to amma ba yanda za mu samu abin da muke so shi mu yi addu'a Allah ya bashi bitana saliha mutanen da za su taimake shi in ci gaba da mulkin sa Allah ya bashi duk wanda zai zama da shi domin samu manna sarwa Allah ya waje da shi Allah ya waje da shi Allah ya waje da shi duk gwamnonin mu wanda ba zai samu mai ba da shawar mai kyau ba da wanda don kwangila da zuga mutane Allah ya kawo da su kuma muna rokin gwamna Kano zaman lafiya ya fi komai muna roke sa abin da yake tsakanin su da gidan sarauta su tattauna ya fi masa alheri a talibima Allah ubangi sam cika da imani Allah ya fahimta da su Allah ya sa zaman lafiya da cijo ne Allah ya sai gano tafiya na a haru a zaman lafiya a kawo ma abin da zai gawo mana lafiya Kano na a yata ma juna Ramadan lokacin yafewa ne lokacin addu'a ne Allah ya yafe mana assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka da alheri Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkar rayuwa baki ɗaya Sheikh Malam Abdullah Allah ya tsara masa tsawon rai mai albarka Allah ya maimaita mana wannan Ramadan sai mu rufe da addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين